والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ‘Yan uwa idan Allah ya so ya yarda a yau, huɗubarmu za ta yi bayani akan matsaloli guda biyu, matuƙar lokaci ya ba mu dama kuma mai lokacin ya lamunce mana. Matsala ta farko, la'akari da yadda a yau kaka'a ta sako kai mutane suka buɗe wa kansu hanya ta neman kuɗi, ko ma ta yare a samu kuɗi a samu a ɗan kama sana'a. da mu bayani in Allah ya so ya yadda akan matsayin riba a cikin musulunci abu na biyu hailau idan lokaci ya ba da dama za mu bayani akan matsala ta hassada saboda a yau ka iya samun wani ya ɗan ƙuƙuta ya ɗan samu ya samu buhu goma wani kuma da ƙyar kuma noman tare suka yi da ƙyar shi kuma ya samu buhu uku amma sai ya ji wani abu ya kama shi shi wadda ya samu buhu uku da abin da ya kama da haka a musulunci in Allah ya so ya yarda fatanmu da roƙonmu a gurin Ubangiji, Allah muke roƙo ya datar da mu a rayuwarmu ta duniya da rayuwarmu ta lahira. Allah ka taimake mu. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilayh wa na'udhu billahi min shururi anfusina ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد عباد الله فخطبتنا اليوم تتكلم بإذن الله تعالى على مسألة الربا في الإسلام والربا مبينة في كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعناها عباد الله الربا هي الزيادة على شيء أو تأخير قبض شيء إلى أجل معلوم أو مسمى فالربا عباد الله قد بين الله جل وعلا لنا حكمه وخطره في كتابه العزيز ونبينا مصطفى محمد صلى الله عليه وسلم بين لنا أيضا خطره فقال الله جل وعلا في قرآنه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين وقال أيضا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين وقال الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتقبطه الشيطان من المس ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عادى فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون يمحق الله الربا ويربي الصدقات والله لا يحب كل كفار أثيم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون عباد الله وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث الذي رواه أنس بن مالك رضي الله عنه فقال الدرهم الدرهم الذي يصيبه الرجل من الربا أشد من ست وثلاثين زنية في الإسلام وقال جل وقال صلى الله عليه وسلم أربعة أربعة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يدخلهم الله الجنة ولا يذيقهم نعيمها فقال مدمن خمر وآكل الربا وآكل مال اليتيم وآكل مال اليتيم وعاق لوالديه إلا أن يتوبوا إلى الله جل وعلا قبل موتهم عباد الله وقد قال عمر وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث الذي رواه عبد الله بن عمر رضي الله عنه وهو مرفوعا فقال إذا تبايعتم بز إذا تبايعتم بالعينة إذا تبايعتم بالعينة وتتبعوا أذناب البقر وتركتم الجهاد في سبيل الله أذن الله بهلاك هذه الأمة وفي رواية أنزل الله على على هذه الأمة بلاء حتى يراجعوا عن دينهم عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله bayan Allah kamar yadda muka alƙawaranta kuma muka faɗa huɗubar mu in Allah ya so ya yadda bayani za ta yi akan mas'ala ta riba haƙiƙa bayan Allah lallai yau mutane mun rafkana mun ɗimauce mun shiga cikin garari ba don komai ba sai don ƙarancin sani da ƙarancin ilimi akan halin da muke ciki a yau. Hakika addininmu addini na musulunci, addini ne wayayye wadda ba abin da ya bar mana face sadda ya zo mana da shi. Abin da dai ba ku taka, abin da dai ba ku mamaki, da ku tabbatar bayan Allah da cewar addinin musulunci. bai bar wa musulmai komai ba face sai da ya zo musu da shi hatta yadda ake miƙa wuƙa a musulunci miƙo min wuƙa don in yanka kuɓiya miƙo min wuƙa don in yanka akuya sai da musulunci ya faɗi ga yadda za a yi ka miƙa wa ɗan uwanka wuƙa aka ce kar ka miƙa masa wajen tsinin ko wajen kaifin kai ka riƙe tsinin ko ka riƙe wajen kaifin ka miƙa masa ƙotar ya riƙe idan har ka miƙa masa tsinin ko wajen kaifin to haƙiƙa ka saba domin annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam ga yadda ya faɗa to idan har yau miƙo mun muka da a ce ga yadda za ka yi a musulunci sai kuma ya kasance da da ka nemi tarwasisi a ce an kasa faɗa maka a cikin musulunci wallahi tuni an mana bayani karancin ilimi da kin tashi mu nemi ilimi shine yake rudar da mu ga kuma makirci na Yahudawa da Nasara da kuma ubansu shedan wanda yayi katutu suka tattare mutane suka hana su zuwa ga Isa inda ake so a Isa hakika daga cikin makirci na Yahudawa akwai abin da ba Yahude wani katon ba Yahude yake faɗa yake cewa da'u auladal islam au wa fi riwaya da'ul muslimin ku kyale musulmai li yu'allimu auladahumul qur'ana su yi ta karantar da iyalansu da ƴaƴayensu alqur'ani a makarantun islamiyya da a makarantu na gargari wa inna sanughayyirhu fi madarisina ƙarshe dai za su turo mana yaran nasu zuwa makarantunmu na boko na zamani mu kuma inda aka ba su tarbiyya ta musuluncin a can da mu ruguza mu lalata mu tambada abin da aka koyar musu na alƙur'anin to a yanzu yaran ma ba karatun ƙur'anin suke ba ba karatun alƙur'anin ake ba ballantana yahudawan su sha wahala wajen lalata abin da yaran suka sani kawai iya damuwar kawai shine sharholiya da abin da ya sawwaka to bayan Allah Hakika mas'ala ta riba a cikin musulunci mas'ala ce mai girma wadda Allah maɗaukakin sarki ya yi kira da babban murya a kanta. In mun ce riba shi ne ƙari a kan abin da kake ko abin da ka saya, na ruwan kuɗi ko na abin da ya kama da haka. Riba, misali a taƙaice kamar mutum ya sayi ɗan akuya naira dubu goma. sai ya kawo shi doron kasuwa a ce nawa ka saya ya ce shi ma dubu sha ɗaya saya wannan abin da ya ɗora ita ce ake kiranta riba dubu ɗaya kawai ya ɗora to wannan dubu ɗayan da ya ɗora ita ce abin da ake kira riba ko kuma mutum ya baka shinkafa da damuna buhu ɗaya ko masara da damuna buhu ɗaya ce da ka masa buhu ɗaya da rabi abin da da ka bashin shine ruwa ma'ana kuɗin ruwa. To bayan Allah, haƙiƙa kuɗin ruwa a musulunci haramun ne ko ta wata fiska, kai ba a musulunci ba, a addini na Yahudi da Nasaran, tuni haramun ne, haramun ne, haramun ne. Ya zo a cikin tsohon alkawari, waja fi ahadil qadim ya zo a cikin tsohon alkawari, ma'ana a taura. take cewa ɗaya daga cikin maganar a cikin attaura take cewa idza taqar akhuka fahmil idan dan uwanka ya samu tawayar arziki yana cikin kasuwanci ya samu tawayar arziki to ka agaza masa ka taimaka masa ka dora masa ka bashi jari amma idan ka bashi jari fala tatlib minhu ribhan wala manfa'atan limalik kada ka ce wai abin da ka bashi sai ya baka riba in ya tashi dawo maka da kuɗinka ko kuma idan ya tashi dawo maka da kuɗin sai ya haɗo da zakara na jin daɗin kasuwanci ko sai ya haɗo da ɗan taure saboda ka bashi dubu ɗari don ya ɗan ƙara jari akan jarinsa ya ce fa idan ya kunu jaza'ukum fa idan ya kunu jaza'ukum fa idan ya kunu thawabukum jazila idan har kun yi haka to sakamakon ku kenan dai ruguje a gurin ubangiji sannan kuma ilau ya zo a cikin sabon alkawari ya ce iza akarattum li ahadin min abna'i sha'abi idan har kuka ba da rance zuwa ga wani daga cikin bayin Allah wanda suke da rayuwa a doron ƙasa fala taqlib minhu ribhan wala manfa'atan li malik id karka yadda ka ce wai sai ya dora maka wani ruwan ko ya dora maka wani kuɗi ko ya dora maka wani kaya akan kayan da ka bashi idan har kai haka kace lallai sai ya maka ƙari akan abin da ka bashi bi ayi fadlin yu'rabu bikum da wata falala ce ta ina za a iya gane wannan shine allajin wannan shine talakan ashe kenan ni dan gina kama kenan ka bani aran dubu ɗari kuma ka ce sai na kama ka dubu ɗari da goma to waye allajin a cikin mu ina kuma taimakekkeniya na musuluncin ka bani buhun masara kuma ka ce sai na kama ka buhun masara da rabi To ina falalar, ina bambancin da Allah ya bambanta tsakanina da kai. to wannan abin da za ka karɓa shine riba da haka Allah maɗaukakin sarki ya ce ya ku wa'anda kuka yi imani kuka kuka yi imani kuka yarda da Allah shine ubangijinku kuka yarda da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shine abin bautarku a shi shine annabinku to ina jan hankalinku inji Allah da babbar murya yake cewa ku ji tsoron Allah sannan ku nesanci duk abin da ya rage daga cikin tsari na riba hakika Allah madaukakin sarki ya ce kun ga waɗanda suke cin riba ranar gobe kiyama wallahi ba sa iya miƙewa tsaya tsayin daka ko su tsaya da kafafunsu face kwatankwacin yadda mutumin da shedan ko aljani ya make shi bayan farfadiyar ta sake shi aka ce tashi ka tafi irin tsayuwar ko irin tafiyar da yake yi hakan mutumin da yake cin riba irin wannan tafiyar zai a filin alkiyama haka yana tafiya yana magagi duk mutumin duk mutanen da suke filin alkiyama da su iya gane wannan mutumin shine mai bada kuɗin ruwa a duniya ko shine mai ɗora wa mutane kuɗin ruwa a duniya haƙiƙa bayan Allah manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ƙara yake faɗi da cewa kun ga mai cin riba a duniya mai ɗora naira ɗari ko mai ɗora naira goma akan asalin kuɗin da ya sayi wani dabba ko ya sayi wani buhu ko ya sayi wani kaya sai ya ɗora goma ya ce shi ma haka ya saya ko kuma ya dan ya ba wani kuɗi ya ce kuma sai ya kawo masa kaza to mai ɗora irin wannan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce kun san matsayinsu ya ce wallahi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce mai cin kuɗin ruwa mai karɓar riba matsayinsa a gurin Allah ya fi matsayin mutane talatin da shida mazinata. Ma'ana sai mutum ya yi zina so talatin da shida sannan ya kamo mutumin da yake cin kuɗin ruwa ya ci kuɗin ruwa so ɗaya. Ba fa gane ba. Sai mutum ya ci mutumin da ya ci kuɗin ruwa a yau naira dubu ɗaya sai an samu mazinaci ya yi zina so talatin da shida sannan ya kamo shi. Sannan ya kamo shi. a yau kuma mun gurɓace mun lalace mun tambaɗe kawai ya zani mu tara kawai ya zani mu tara kuma muna ta zagin mazinata ai wana wa mazinaci ne wana mazinaci ne shi kuma gashi a iya yau ya ɗora wa dabba kuɗi ko ya ɗora wa buhu kuɗi ya ɗora wa buhun da sun kai ashirin kuɗi to kwatankwacinsa shine kamar yin mutumin da dai zina da dai yi zina da mataye talatin da shida sannan sai ya kamo ko kuma inda ya gane matsayinsa a musulunci ba a ci muna ci ko muna ta zagin shugabanni ya zame mu zauna lafiya bayan Allah hailau manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ƙara da cewa kun san matsayin riba ko a musulunci kamar a ce manzon Allah mu ba mu sani ba sai ce to wallahi riba tana da ƙofofi na zunubi da laifi ɗaya bayan ɗaya har guda saba'in. Amma wanda ya fi ƙaranci wanda za ku iya fahimta a ce wannan ƙarami ne daga cikin laifuffukan riba. Shi ne kamar mutum ya je samu iyarsa tana kwance da daddare ya ce mama ko kin so ko kin ki ko baki so ba ko kaza ko kaza wallahi yau sai na lalata da ke. Haka ya turmushe iyarsa tana ihu haka sai ya lalata da ita. To wannan shi ne ƙofa mafi ƙaranci ta ƙasa gidan farko daga cikin gida saba'in na laifin riba. Laifin riba mutumin da ya ci naira dubu ɗaya kamar laifinsa na farko daga cikin laifuffuka saba'in to mafi karancin shine kamar mutumin da ya zina da iyarsa tana ƙi tana ihu ta ce ban yadda ba. Dan Allah yanzu mutum ba da iyarsa ba da ‘yarsa ma kai ba da ‘yarsa ba da matar makwancinsa kai ba da matar makwancinsa ba kai ya je madirimi ina matsayinsa bayan Allah ballantana a ce iyarsa sai aka ce to mutumin da ya ci riba kamar ajin farko daga cikin aji saba'in ma'ana kenan sai mutum ya yi zina da mahaifiyarsa so saba'in sannan ya kamo laifin mutumin da ya ci riba so ɗaya so ɗaya bayan Allah haka kuma muke so wai mu zauna lafiya ta yaya manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ƙara da cewa ku sani bayan Allah Allah maɗaukakin sarki da kansa sai da ya rantse da Allah ya rantse da zatinsa ya ce akwai wa'yansu nau'in mutane guda hudu Allah ya ce wallahi bara musu magana ba yace baran tsarkake su baran shigar da su aljanna ba ballantana kuma su ɗanɗana ƙanshin aljannatawa aka ce waye mai ya rasulullah wadda Allah ya musu wannan irin ya ɗora musu wannan irin tsanar sai ce na farko shine mai mashayin giya mashayin giya da yake shan giya ya dage da shan giya ya ki kullun shi shan giya kenan ko cikin kayan maye ya ki ya tuba bai tuba har ya mutu a cikin wannan yanayin Allah ya ce to wallahi bani bashi mutum na biyu ba sai mutumin da yake cin dukiyar marayu ya rike dukiyar marayu an zaɓe shi a cikin dangi an ce wani rike dukiyar nan amma da ya samu dukiyar nan ya soma fatalli da ita sai da ya lalata dukiyar marayun nan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ko gaya masa ni da shi ba mun yi hannun riga Allah kuma ya ce baran shigar da shi aljanna ba kuma dan nesan tahi daga rahamata cin dukiyar marayu an halatta wa mutum ya ci dukiyar marayu ne a fiska a fiska hudu fiska ta farko idan har kai aiki wa maraya na buga wa maraya kwano ina dole sai ya bani kuɗi sai ban kuɗi to yanzu dan iya cin dukiyarsa ta wannan fiskar ko kuma an bani dukiyar marayan amma in juya to kun ga dan tafi kasuwar gada dan tafi kasuwar gada ne ina jin yunwa kuma ga dukiyar maraya miliyan shida amana ta to yanzu tun da juya dukiyar dan yi to zan iya cin dukiyar saboda dan ina juya ta ne dan ta karu fiska biyu kenan fiska ta uku da ka iya cin dukiyar maraya a babin rance yayin da Allah ya hore maka kabiya idan Allah bai hore maka ba to dai kana cikin tasko kana cikin da'ira fiska ta hudu cin dukiyar maraya shine ka ci dukiyar maraya a babin matsuwa ga kanan kana da kana kai kai kake juye dukiyar amma yanzu kai in an yi lissafin dukiyar ga baki ɗaya ta maraya ne amma kai kuma baka da naira a ciki to don haka yanzu ga matarka a asibiti to da ka iya ɗaukan dukiyar marayan ka je ka biya buƙatarka daga kai sai Allah sai dukiyar. Don haka in ka samu ka biya, wa'yannan su ne fiskoki guda hudu wadda aka lamunce a ci dukiyar maraya, amma saɓanin wa'yannan fiskoki ta kowace fiska an ka taɓa dukiyar maraya ka ci wutar jahannama. Ba ma cin dukiyar marayan ne? Abu na hudu mutum na hudu wa mutum na uku da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce Allah da ya fushi da shi bare shigar da shi aljanna ba shine mai cin mai cin riba. mai cin riba Allah ya yi fushi da shi bari shigar da shi aljanna ba. Mutum na biyar shine a mutum na hudu shine mutumin da yake cin mutuncin iyayensa baya daga kafa wa iyayensa. Kowaye shi matukar dai baya daga kafa wa iyayensa baya ganin mutuncin iyayensa baya kimanta iyayensa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace Allah ya ce masa ya hakuri da samun rahamarsa. bare shiga aljanna ba kuma wallahi bare ɗan ɗana ƙanshin ta ba ita kuma ƙanshin aljanna ana jiyo ta daga tafiyar shekara ɗari biyar tafiyar shekara ɗari biyar kake jin ƙanshin aljanna to ma bare ganta ballantana ya ji ƙanshin ta bayan Allah haƙiƙa mas'ala ta riba a cikin musulunci wallahi abu ne mai girma amma fa Allah ya ce saboda ya nuna irin soyayya da yake tsakaninsa da bayansa yake cewa ku sani faman ja'ahu mau'iza duk wanda wa'azi ya zo masa akan mas'ala ta riba aka ce masa wani dole ne ragoman da kake akan ruwan kuɗin nan fa matsala ne ka nesanta haramun ne kaza kaza fantaha sai ya ce a to in Allah ya daga yau na bari kuma kaza da kaza yayi niyya kuma ya tuba ya ce bare ƙara ba Allah ya madaukakin sarki ya ce falahu ma salafa wa amruhu wa ajruhu ila Allah man adafa wa ulaika ashabun nar hum biha khalidun yace idan har mutun yayi haka to shikenan ya zauna lafiya tsakaninsa da ubangiji amma mutum kuma ya ce ya daina kuma ya tuba ya tuba kuma ya ƙara dawowa kuma ya ƙara aikatawa Allah ya ce to ku sani wannan yana wasa da Allah mutumin da zai tuba akan zunubi ya ƙara dawowa ya ƙara aikata zunubin ya ƙara tuba yau ya ƙara dawowa ya aikata zunubin wannan ya ɗauki Allah a matsayin kakansa ma'ana yana izgili da Allah to duk wanda yake izgili da Allah ko dai gane Allah waye shi Allah madaukakin sarki yace innal ladina amanu thumma kafaru thumma amanu thumma kafaru thumma zadu kufran lam yakunillahu liyaghfira lahum wala liyahdihum sabila dukkan wanda za su yi imani kuma su kafirce su ƙara yin imani su ƙara kafircewa su ƙara yin imani su kafirce Allah madaukakin sarki ya ce to ku gaya musu ƙarshe dai Allah bare ƙara karɓan tubar su ba sannan ko bare shiryar da su hanya madaidaiciya ba bayan Allah haƙiƙa Allah maɗaukakin sarki ya ba mu ƙisar wa'yansu mutane a cikin suratu Buruj Allah yake cewa akwai wa'yansu nau'in mutane wanda ake kiransu ashabul ukhdud mutane ne wanda suke tara mumunai suka tara mumunai wanda suka ce sun yi imani da Allah suka tona rami bayan an tona rami aka ɗauki kwana da kwanaki ana aka ɗauki kwana da kwanaki ana bunka wa wannan ramin ma itatuwa bayan an gama haɗa itace a cikin wannan ramin aka kunna wuta a wannan ramin bayan an kunna wuta a wannan ramin aka ɗauki lokaci wuta ta ta tsumu ta gasu ta ɗumu ta ɗumu wuta sada ta haɗa kanta ƙarshe sai aka ce to duk wanda ya imani da Allah shine abin bautarsa a kamo shi aka kamo su aka daddaure ga ce kai fa waye ubangijinka sarki ka yarda da lamarudi shine Allah ce a'a Allah shine Allah ce to ku jefa shi haka aka yi ta jefa mumunai aka yi ta jefa mumunai aka yi ta jefa mutane amma a yau wani a nan a Najeriyance ba wutawa a yi haka da 'yan dubu-dubu a ce waye Ubangijinka zaɓi Allahn ko kuma wannan Allah da yawa wasu sai sun zaɓi kuɗin shine Ubangijin amma wayancan mutane suka ta zaɓar lallai Allah shine ubangijinsu dan Allah mutanen da suka ƙona wayannan mutanen kuna gaya matsayinsu a gurin Allah kun san sai yadda Allah ya ko sai yadda Allah ya da su kai wannan wainar ba a san yadda da a toya ba sai Allah ya ce kun ga waɗanda suka kama mumunan nan suka jefa su a ra suka tona rami suka bunkawa ramin wuta tsawon kwana da kwanaki suka ta jefa mumunai a ɗaɗɗaure suna ƙone su dan sun yi imani da Allah Allah ya ce ku gaya musu su zo su tuba in sun tuba dan yafe musu sai kai da ka ci riba Allah ya ce innal ladzina fatanul mu'minina wal mu'minati thumma lam yatubu wayanda suka fitini musulmai mumunai maza da mata thumma lam yatubu ai an nemi su tuba amma suka ki su tuba amma anda sun tofa Allah dai gafarta musu abinda ake bukata Allah ya ce su tuba su zo su tuba duk laifin da suka yi dan gafarta musu amma tunda sun ki tuba to Allah madaukakin sarki ya ce to dan su jefa su a gidan wuta to kai da ka ci riba kai da kai zina, kai da ka sha giya, ni da na yi laifi kaza, na ci kaza, na yi kaza, na yi kaza, me dai hana in tuba zuwa ga Allah kuma me dai shiga alaƙa da me dai shiga tsakanina da Ubangiji a ce Allah duk laifin da na yi Allah ba zai gafarta min ba. Wala duk laifin da kai Allah zai gafarta maka. Sai dai in baka yi tsakaninka da Allah ba. Allah ka ba mu ikon tuba zuwa gare ka. Allah ka ba mu ikon tuba zuwa gare ka. Allah ka shiryar da mu ka shiryar mana da iyalanmu. Allah ka shirye mana da shugabanninmu umu ila salatikum yarhamukumullah
Allahu akbar Allahu akbar ashhadu an la ilaha